الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلاتي بيتار البركة مسيو عثمان بن عفان دنجي قبل كراتمنا عمدة الأحكام واللفاوى إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine darasin mu na 88 a cikin karatun wannan littafin muna 29 ga watan Rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1444 28 ko da tara da tara ko Rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya daidai da 20 da 20 daidai ga watan biyu a kalandar Bature 2022 sati da ya gabata mun tsaya a cikin babu qisas mun karanta hadisi guda biyu na harko yau insha Allah zan mu tashi akan hadisi na uku shine kuma hadisi na 334 a cikin jerin hadisan wannan littafin alayki cewa an sahal bin abi hasama qala انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وهويسة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بخمسين بأيمان, بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار وفي حديث سعد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فودا فوداه بمئة من إبل الصدقة وانا حديث إمام البخاري يهود الرشيء أتكين كتاب الجزية باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال babi wanda yake mana bayani ko littafi wanda yake bayani akan jizya babi wanda yake mana bayani akan lalle shiri da daidaito da ake yi tsakankanin mushrikai wanda za a yi a ba su dukiya dan a samu daidaituwa tsakankanin su haka Imam Bukhari Imam Muslim shi ma ya fitar da shi a cikin Kitabul Muqasama wal Muharibun babu al-qasama babi wanda yake mana bayani akan al-qasama abinda ake cewa a alƙasama a cikin babin fikihu shi shine rantsuwa na waliyan wanda aka kashe musu dan uwa za su yi idan sun yi akan su cancanci jinin dan uwansu misali wane ne an kashe musu dan uwansu babu wani dalili wanda yake nunawa tabbaci 100 bisa 100 wanda yake nunawa lalle su wane su kashe muku dan uwa to za ku zo gaban alƙali ko gaban babban shugaba akan za ku zo ku yi rantsuwa guda hamsin na ku tabbatar dangin suwa ne kowa ne shi ne ya kashe ɗan'uwanku a lokacin nan shi kuma idan ya kasance akan hada ta jamhurin malamai idan ya kasance shi ne ya kashe ɗin a tabbatar aka tike shi lalle ya tabbatar da shi yayi aikin shi yayi wannan kisan a lokacin nan abinda za a yi shine za a kashe shi a wada mata jumhurin malamai wada ta mazhabin Imam Shafi'i a kaulin su wanda yake sabo kaulin jadid suke cewa ba kisa za a yi ba sai dai a bada diya idan ya kasance kisa ne na dagangan idan kuma kisa ne wanda aka yi na kuskure to za su bada diya wannan shine abin da ake kira al-muqasama shine rantsuwa guda 50 da wa'inda aka kashe musu nasu da za su yi gaban wa'inda suke tugumtar su sun kashe musu dan uwansu idan kuma ba sa iya rantsuwa guda 50 su wa'innan wanda ake tuguma za su yi rantsuwa guda 50 akan su warware wannan tugumar da ake yi musu wannan shine ake kira da al-muqasama a halishan a babul fiqh za mu zo za mu karanta hadisin nan mu ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta akan muqasama hadisi ne wanda juz'i na biyar shahi na 28 a hadisi mai lamba ta 1669 wannan bangaren imamu muslim kenan lambar da inda a yi hutar da hadisa haka shi kuma imamu muslim imamu bukhari ya hutar da shi a juz'i na hudu shahi na 101 hadisi mai lamba ta 3173 hadisi ne wanda aka samu shi daga sahal bin abi hazama abdullahi al-ansari al-khazraji al-madani yana cikin tabaka na ɗaya wanda suke na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da da kwai hada akan shi an ahe shi a shekara ta uku da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya mutu a khilafa ta Muawiya yarda Allah shi tabbata a gare shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu shi sahal yana dan shekara takwas yana idan aka dauka shekara uku da mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara ta uku da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya mutu manzo Allah ya mutu yana dan shekara bakwai zuwa takwas da hijiran manzo Allah manzo Allah ya mutu yana dan shekara bakwai ko takwas da aiwuwar shi shi sahal bin abi hasaba yake cewa in talaka abdullahi bin sahalin wa muhayyisatu bin mas'udin ila khaybar wa huwa yawma idhin sulhun abdullahi bin sahal da muhayyisa bin mas'udin kuzunonin juna ne suka kama hanya suka tafi zuwa garin khaybar khaybar kusa take da nan garin madina su ne gari wanda yahudawa banu quraiza da banu kainuka suke zamna a nan da banu nadir afwan suke zamna a nan garin haibar suka tashi suka tahi wannan gari a wannan halin da suka tahi suka shiga garin haibar ana sulhu tsakankanin musulmai da kafurai da su wannan yahudawa kinan ba ma tsangwame ko bukwa tsangwame mu ba za a zo a yi mu'amala ta kasuwanci kowa ya koma gidan shi babu hira ku tsangwame mu mu ma mu tsangwame ku ko mu kai muku hari ko kuma ku kawo mana hari ai shine lokacin da suka warware wannan alƙawarin lokacin da aka yi gazwatul ahzab gazwatul alkhandaka lokacin da suka warware wannan alƙawarin bayan an dawo kahuran makka su banu ghaffani da su quraishawa sun koma gida sun juya baya sun koma manzo Allah ya ce musu to la yusalliyanna ahadukum illa fi bani quraiza kada ɗayan ku yi sallar la yusalliyanna kada ɗayan ku yi sallar sallar asar in ba a garin in ba a banu quraiza ba lokacin da suka warware wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai musu farmaki kuma ya kama gardinsu ya kasance gonakansu da dukkan wa'ansu amfani nasu ya koma mallakin musulmai a shine Umar a cikin kitabul waqf muka karanta Umar yake cewa ya samu wata ƙasa wadda bai taba samun ƙasa ba tunda aka yi shi in ba wannan lokacin da aka aka aka aka aka hurgici aka kora mutanen Yahudawa da suke cikin garin Khaibar a lokacin da ya samu wannan ƙasa kaso guda ɗari kuma da wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bashi ya ce dukkansu ya tambaye shawarar manzan Allah manzan Allah ya ce mai dukkansu ya sanya su ya yi waƙafi da su shi ne yake bayyana mana su abdullahi bin sahal da muhayyisa bin mas'udin sun tahi sun shiga garin haibar a lokacin da ana sulhu tsakankanin musulmai da wannan yahudawa yake cewa da suka shiga cikin garin fatafarrafa sai suka rarrabu sun shigo tare sai suka rarrabu wannan yayi can wancan yayi can yace fa ada muhayyisata ila abdullahi bin masbin sahal sai abdullahi bin sahal sai muhayyisa dayan sai ya tahi ya tarar da abdullahi bin sahal wa huwa yatashahhadu fi damihi qatilan yana matsayin an kashe shi yana burgima a cikin jinin shi sun rabu sun sake haduwa dayan an kashe shi yake cewa summa fa fadafanahu sai ya binne shi a nan garin Khaibar yace summa qadima al-Madina sai ya gabato garin Madina fanṭalaqa Abdurrahman bin Sahl wa Muhayyisata wa Huwaysata ibn Mas'ud ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sai Abdurrahman bin Sahl da Muhayyisa Muhayyisa bin Mas'ud wanda akai abin tare da shi yace da Huwaysisa ibn Mas'ud da Huwaysisa dukkan su diyan Mas'ud ne suka tahi zuwa ga manzan Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi fa zahaba abdurrahman ya takallam sai abdurrahman sai ya dauka yake magana kamun su wanda suke gaban shi su fara magana fa qala sai ya ce kabbir kabbir fa qala sallallahu alaihi wa sallama kabbir kabbir manzan Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi sai ya ce wa abdurrahman babban ku ya fara magana babban ku ya fara magana ka gabatar da babban ku ya fara magana ba yaro ba idan an zo ake bari ya fara magana babba ya fara magana yake cewa huwa ahdasul qaum a lokacin nan shi abdurrahman abdurrahman shine mafi karancin shekaru a cikin wa'annan mutane guda uku wanda suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sune abdurrahman bin sal bin sahal da muhayyisa da waisa diya abdullah diyan masauda yake cewa fasakata a lokacin da manzo Allah yayi magana ya ce wa abdurrahman ya bar manya su hara magana a lokacin nan sai ya ce sai ya yi shi fatakallama su wa'innan muhayyisa da huwayyisa sai suka yi magana shi kuma wancan wanda aka kashe abdullahi bin sahal dan uwa ne yiwa ne ga abdurrahman bin sahal kinan shi mai dan uwa da ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara daukan baki shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tseda shi ya bar manya su hara magana su kuma wa'innan sahal wannan muhayyisa da kuwayisa su kuma kuzunoni ne na shi abdurrahman bin sahal da shi abdullahi bin sahal wanda aka kashe shi garin haiba shi ne nan yake bayyana musu yake cewa su wa'innan manyan sai suka fara magana wayisa da da muhayyisa yace fatakallama sai suka yi magana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bayyana mai ga abin da ya haka nawa sun tahi garin Khaibar Abdullahi bin Sahal da muhayyisa sun tahi garin Khaibar sai gashi nan sun sun rabu sun hadu shi shi Abdullahi bin Sahal an kashe shi a cikin garin Khaibar da suka bayyana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne manzan Allah yake cewa a tahalifuna wata stahikuna katilakun a sahibakum shin za ku yi rantsuwa ku rantse da Allah lalle suwa da ne suka kashe muku ɗan uwanku kuma ku cancanci jinin ɗan uwanku ko ku cancanci jinin wanda aka kashe muku abinda manzan Allah ya bayyana musu za ku yi rantsuwa jinin ku cancanci jinin ɗan uwanku ko jinin wanda aka kashe muku qalu sai suka ce wa kaifa nahlifu wa lam nara ta yaya zan mu yi rantsuwa akan abin da mu bamu gani ba an kashe shi ba idan mu ba shi abdullahi bin sahal shi wannan muhayyisa bin mas'ud sirrabu ya dawo ya tarar da abdullahi bin sahal a kashe abinda bamu gani ba idan mu ba manzo Allah mun iya rantsuwa akan shi sai manzo Allah yake ce musu qala fatubri'ukum yahudun bi 50 yaminan to yanzu yahudawa za su barbanta akan tugumar da kuke yi musu da rantsuwa guda hamsin ƙalu sai suka ce wa kaifa bi aimani qaumin kuffar ta yaya manzan Allah zaka yarda ko zaka amuntu da rantsuwa rantsuwan mutanen da suka kamurce wa Allah fa aqalahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama min indi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada diyyar wannan wanda aka kashe Abdullah ibn Sahal daga gunshi daga cikin dukiya ta musulmai Baitul Mal dukiya ta sadaka to wannan riwaya kenan yake cewa wa fi hadisi Hammad bin Zaid daga riwaya hadisin Hammad bin Zaid yake cewa fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa yuqsimu 50 minkum ala rajulin minhum mutum hamsin daga cikinku za su yi rantsuwa a kan mutum ɗaya daga cikinsu za su zo su ce sun rantse da Allah lalle wane shi ne ya kashe wane mutum hamsin su zo su yi rantsuwa da a kan mutum ɗaya daga cikinsu ya ce fayud fa'ubirin matihi sai a sallama musu wannan mutumin idan an ce arrumma ita ce igiya wadda ake kullawa abinda hikaya ce arrumma ita ce igiya tunan idan aka ce yurfa bi rummatihi sai a sarrafa maka a mallaka maka wanda kake tuhuma lalle ya kashe maka dan uwanka shine za a kulla mai igiya a darme shi a mika maka shi a matsayin shine wanda ya kashe maka dan uwanka to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu hamsin daga cikin ku za su yi rantsuwa akan lalle wani shine ya kashe muku wannan dan uwan naku a lokacin nan sai a sallama muku wannan mutumin a matsayin shine wanda ya kashe muku dan uwa kenan in kisasi za a yi kenan shi ma za a kashe shi qalu sai suka ce amrun amrun lam nashhadahu kaifa nahlif suka ce manzan Allah wannan ai al'amari ne wanda mu mu gani ba ba ai a gabanmu ba ta yaya zan yi rantsuwa rantsuwa hamsin mu ce lalle wani shi ne ya aikata ƙala sai yake cewa fatubri'ukum yahudun bi aimanun hamsina minhum bi aimanu hamsina min bi aimani hamsina minhum yake cewa to yahudawa za su barranta akan tugumar da su da kuke yi musu da rantsuwa da rantsuwan mutum hamsin daga cikinsu ƙalu ya rasulallah ƙaunin kuffar sai su muhayyisa da huwayisa da abdurrahman suka ce ai manzo Allah ai wa'annan mutane ne wanda suke kafirai ta yaya zaka amuntu da rantsuwar su yace wa fi hadisi sa'ad bin ubayd daga hadisin sa'ad bin ubayd yarda Allah shi yake cewa fakariha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yubtila damu manzo Allah bai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai ya kyamaci ya gohintar da jinin wannan wanda aka kashe Abdullahi bin Sahal yake cewa fawadahu bi mi'atin min iblis sadaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bada diyar shi da raƙumi 100 daga cikin raƙuman zakka raƙuman sadaqa wanda ake kawo kina wannan idan muka leka wannan hadisin zan mu gani yana mana bayani akan duk lokacin da wani ya samu dan uwan shi waliyin shi wanda zai iya kasance mai waliyi dan uwa ya same shi a kashe a wani wuri wanda wurin babu wata ƙarina ba wata alama wadda take nuna wa lalle wane shi ne ya yi wannan kisa a lokacin nan babu wata bayyana wadda take tabbatarwa lalle lalle wane babu wata bayyana wadda take tabbatarwa lalle wane shi ne ya kashe ko su wane su ne suka yi wannan kisa a lokacin nan za a zo a bayyanar muna sa ran suwa ne babu hujja ƙarara wadda za ta iya tabbatarwa lalle ne ko ƙabila suwa ne su ne suka kashe ne amma dai ana sa rai lalle don da kwai wata adawa tsakankaninsa da wani ko kuma an tarar da wa'ansu kayayyakin shi a wuri kaza ko a cikin gidansu wani ko tare da wani ana sa ran an yakwa yaya za a yi kayan wani su ta gona kuma shi kuma alhala an kashe shi kenan ana sa ran lalle wanan nan takanyu shi ne ko kuma su ne wanda suka kashe wani to a wannan halin ne ake zauwa a yi kasama za a zo wani su waɗanda suke tugumarsu su zo su rantse sabanin ƙa'ida wadda take albayyinatu alal mudai wal yaminu ala man ankar wanda ya kawo ƙara shi zai kawo hujja wanda kwa yayi inkari abokin adawa wanda abokin jayayya idan yayi inkari sai yayi rantsuwa akan lalle ba shi bane ba sabanin wannan ƙa'idar za a zo da wata ƙa'ida shine kai kai da ka kawo ƙarar a halin da bakka da wata shaida ƙwararra wadda take nuna wa lalle suwa ne ko kabila suwa ne su kashe maka naka a wannan halin za ka zo ka yi rantsuwa guda hamsin wannan rantsuwa guda hamsin ita za ta tabbatar lalle suwa ne kowa ne shi shi ya kashe maka naka a wannan halin shi kuma shi zai yi alƙali ko babban ko limami zai tsare shi ya tabbatar har sai an samu hujja ƙwararra ko kuma ya yi itirafi lalle shi shi yayi wannan kisan a lokacin nan sai a yi kisasi idan ya kasance kisa ne na kuskure sai a bada jiya. to lokacin da aka zo wa'annan wanda suka kawo ƙaran suka yi rantsuwa guda hamsin ko aka nema su yi rantsuwa guda hamsin ba su yi rantsuwa ba suka nuna ba za iya yin rantsuwa ba saboda ba su da tabbacin lalle waɗannan shi ya kashe ko kuma ƙabilar su da su kashe nasu a wannan halin za a nema to ga su wanda ake tuguma su zo su yi rantsuwa guda hamsin ko kuma mutum hamsin daga cikinsu su yi rantsuwa guda hamsin lalle ba su ba ne ba su kashe wani ba ko ba wani ba na sau ba shi ya kashe wani ba to a lokacin nan shi kenan he wanda yake babban jagora ko limami wanda aka zo zai ɗauko daga cikin dukiyar baitulmal a yi a ba da diyyar wannan wanda aka kashe ga waɗan uwan shi wanda suka kawo ƙara wannan shi ne hukunci na shari'a kiran idan muka leƙa za mu gani lalle hadisin yana tabbatar mana hukuncin kasama hukuncin kisa wanda ba a tantance ba babu wata hujja wadda take nunawa su wane ne za su yi su wane ne suka yi wannan kisa ina hadisin yana karantar da mu hukuncin wannan hukuncin kasama kuma idan muka leƙa hadisin zan mu gani lalle ƙara na kasama ya saba wa sauran ƙararraki da ake kawowa gaban alkali menene na harko zan mu gani rantsuwa da harko ana huskantar da ita ne zuwa ga wanda ya kawo ƙara shi kuma a halin ka'ida ta shari'a shi shine rantsuwa ana huskantar da ita ne da wanda ya kawo da wanda aka kawo ƙaran shi kamar yadda muka kawo ka'ida hadisi ne wanda yake ingantacce albayyinatu alal muddai wal yaminu ala wal yaminu ala man ankar ko kuma wal yaminu alal mudda'a alayhi wanda ya kawo ƙara shi shi zai kawo hujjoji akan lalle wani ya mai kaza ko lalle wani yana da haƙƙi akan shi ko kuma idan muka dauki kan bawon lalle wani shine ya kashe dan uwan shi shi kuma shi wanda ake tugumta idan yayin jayayya sai a ce mai to irin tsuwa rantsuwa guda daya akan lalle ba kai bane ba to nan kun gani hukuncin ya saba nan wanda ya kawo karan shi shi zai yi rantsuwa guda hamsin. idan baya iya rantsuwa sai a ce ma to a wanda ake tuhumta yayi rantsuwa guda 50 shikenan tuhuma ta sanka da kanshi sai kuma limami ko alkali ya dauka daga cikin baitul mal ya biya diyan wannan wanda aka kawo karan kisan shi haka idan muka dauka zan mu gani lalle rantsuwa ana fara ta ne da wanda ya kawo wanda ya fara kara wanda ya kawo karan shi zai fara rantsuwa ba wai wanda ake ake tuhumta ba shi kuma a halin shari'a kowace shari'a banda ta kasama da ta li'ani zaka samu lalle wanda ake tugumta shi shine zai yi rantsuwa guda ɗaya daga ƙarshe to amma dai anan zaka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta akan wanda ya kawo ƙaran dalilin bai da wata hujja wadda take kwararra shi za ya yi rantsuwa guda 50 haka maimaita rantsuwa babu inda aka yi mayarin maimaita rantsuwa in ba a cikin wannan hukunci na kasama ba sai hukunci na li'ani shi hukuncin li'ani rantsuwa guda ɗaya ce ake amma dai a li'ani lokacin da miji ya kore ya kore ya kore ya kore dangantuwar shi ko saduwar shi da wannan ɗa wanda matar shi ta aiho a lokacin nan za su zo gaban alƙali idan sun zo menene hukuncin za a yi rantsuwa guda biyar hudu ya tabbatar lalle yana shi mai gaskiya ne akan wannan hukuncin kuma rantsuwa ta biyar zai ce in dai ƙarya yake tsinuwa Allah ta tabbata a gare shi ita ma ta yi rantsuwa guda hudu lalle ƙarya yake mata a ta biyar ta ce in dai gaskiya yake hushin Allah ya tabbata a gare ta wannan kenan kun gani ya sha bamban da irin rantsuwa wadda idan an kawo ƙara mutum zai yi guda ɗaya dindin ya barnatun gaba alƙali nan ɓangaren li'ani mutum zai yi rantsuwa guda biyar ɓangaren ƙasama mutum zai yi rantsuwa guda hamsin ko kuma mutane hamsin su yi rantsuwa guda hamsin a lokacin nan jinin ɗan uwansu ya tabbata ko kuma su kore tuhumtar da ake musu akan su suka shi jinin su suka zubda jinin wani kun gani wannan ya sabawa wannan hukunci na shari'a shine kuma kalkashin haka da kuma mas'ala wadda malamai suka yi jamhurin ulama suka ce akan ta shine idan aka samu wanda wanda ake tugumta wanda ba a san ba shi bane ba aka zo albarkacin kasama aka tabbatar lalle wani shine ya kashe ya amsa kiran wanda aka kashe to wannan a halin wannan idan jinin shi ya kasance idan kisan da yayi wa wancan da gangam ne to tabbas za a kashe shi wannan hada ce wadda jama'atu minas sahaba suka tafi akanta kuma da mazhabin imamu malik da ahmad da abi saur da ibn munzir kuma da mazhabin mazhabi a hada wadda take kadima tsohuwar hada ta imamu shafi'i kuma sai ka hujja da wannan yuqsimu 50 minkum ala rajulin minhu fayadfa'u ilaykum bi rummatihi wannan hadisin da muka karanta mutane 50 daga cikin ku za su yi rantsuwa akan lalle wani shine ya kashe ya kashe wani a wannan halin sai a ba ku wannan mutumin ku je ku kashe shi a sallama muku shi da igiya ku je ku kashe shi kuma haka hadisin wannan riwayar muslim yace wa yusallamu ilaikum sai a sallama muku wannan mutuma kuma haka a wani lafazi tastahiquna dam sahibikum lafazi na farko jinin jinin zubku cancanci jinin dan uwanku wanda aka kashe shi idan kun yi rantsuwar nan guda 50 kina a wannan halin wannan yake nuna mana fada ta jamhurin malumai in dai an tabbatar wani ne to haƙiƙa in dai kisan da yayi kisa ne wanda yake na gangam to za a kama shi za a sallama shi zuwa ga waɗanda suka kashe wanda aka kashe musu dan uwansu su ma za su kashe shi a matsayin kisasi shine alqawatin sai wannan mazhabin al-mashhur wada mafi shahara a mazhabin Imam Shafi'i wada wanda take wannan daga cikin mazhabin shi al-jadid yake cewa koda an tabbatar to jinin shi baya halatta ba a kashe shi ba ba a yi kisasi ba saboda albarkacin ƙasa ma aka tabbatar yace sai dai abin da za a yi su wa'annan wanda aka tabbatar lalle su suka kashe ne to hakika za su dauki za a dauki diyya a bada diyya kuma ɗan uwan shi suke tattaro diyya su bada su ba wa wa'anda waliyan wanda aka kashe musu ɗan uwansu kina wannan shine ya kawo hujja shi ma yake cewa imma an an yadu sahibakum wa imma an yu'zanu bi harbin wani hadisi wanda imam ya riga ya gabata an hutar da shi sai dai wada mafi rinjaye shi shine idan aka yi kasama aka tabbatar aka samu su wa'inna ƴan uwan wanda aka kashe wai uwan wanda aka kashe musu nasu suka yi rantsuwar nan guda 50 suka tabbatar lalle su wanda suke tugumta shine ya kashe musu dan uwansu da wannan rantsuwar nan guda 50 to tabbas za a yi kisasi shi ma za a kashe shi sabanin hada wadda take ta Imam Shafi'i wadda take nunawa a'a ba a kashe shi ba sai dai a amshi diyya dai mas'ala wadda kuma suka ittifaki idan ya kasance kisa ne wanda yake na gangam to a lokacin nan kurum diyya za a bada sawa'un bangaren ba sawa'un in dai kisa ne wanda yake nan gam aka yi kasama to tabbas za a bada ba na kuskure afwan na kuskure to tabbas za a bada diyya wannan kuma dukkan su malaman sun yi ijma'i akan haka kuma hadisin idan muka leka zan mu gani yana bayyana mana idan waɗanda suka kawo ƙara suka ƙi suka ƙi rantsuwa to tabbas wa'incan ko kuma suka ƙiyin rantsuwa ko kuma misalin wa'inda suka kawo ba wa'inda ba ake amsar rantsuwarsu ba ne ba mata ne da yara to a lokacin nan za a huskantar da rantsuwan nan zuwa ga wa'inda ake tugumta kenan idan sun rantse lalle ba su ba ne ba to shi kenan wannan hukunci ya saraya idan kuma su ma suka nuna bisa yi rantsuwa ba to a wannan halin wa'inda suka tugumtun su suke da wa'inda wa'inda suka kawo suke tugumtar wa'incan wa'incan bangaren sun kashe musu nasu to tabbas za a tabbatar da hukunci a kansu ina fata an fahimta kuma hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu waliyan wa'inda aka kashe musu nasu suka ƙiyar rantsuwa suka nuna a'a bisa yi ba su waɗanda suke suka su waɗanda ake tugumta suka yi rantsuwa kenan a wannan halin jinin shi zai ko diyar wannan wanda aka kashe za ta koma zuwa ga baitul mal kenan a cikin dukiya ta musulmai za a hudo a bada diyya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya hudo raƙumi dubu a cikin rawai raƙumi ɗari a cikin dukiya ta zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada matsayin diyya akan kashe Abdullahi bin Suhayl to haka malamai suke bayyanawa suke cewa haka misalin wanda aka kashe shi a cikin zahama ta ko wannan cunkoso na, na, na, na, mahazzata da ko wanda ya aka kashe shi a cikin masallaci irin zahama ta masallaci ko wani abu ya faru a matse wani wani ayya faɗi ya mutu ko kuma aka samu wani a mace a matsayin shi na musulmi ba a san ba wane ne ya kashe shi ba ya ce to babu wata ƙarina wadda take nunawa lallai wanan nan su wane ne suka kashe shi ya ce dukkan su wa'innan ana ɗauko diyyar su ne daga cikin baitulmal a baiwa 'yan uwan wanda aka kashe wannan wajibi ne za a hudu daga cikin baitulmal a biya diyyar wa'annan wanda diyyar wannan mutanen wanda aka kashe sawa'un cikin haji ne ko cikin masallaci ne ko kuma wani wuri ne wanda ba a san ba yaya aka yi ba wani Allah mai cika a wannan wurin kuma kisa ne aka mai wannan duka ana neman baitul mal ta musulmai ta huddo daga cikin aljiwanta ta bada ta bada diyyar wa'annan mutanen kuma hadisin idan muka leƙa zan mu gani yana karantar da mu lalle idan aka zo fage na zance to ana nema babba ya fara magana sannan inda abin cewa yaro a umarce shi ya magana kadda yaro ya sabu baki alhali da kai manya a gaban shi yayi kokari yayi shiru har sai manyan sun bayyana abin da suke yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana lokacin da Abdurrahman ya fara magana manzo Allah ya ce musu kabbir kabbir babban ku ya fara magana babban ku ya fara magana kada yaro yayi magana a cikin wannan al'amarin kenan idan al'amari ya zo babba ake so ya fara zartar ya fara magana ba yaro ba wannan kuma yana daga cikin shiryarsuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma alƙashin hadisin zan mu iya fahimta lalle lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana aka shirawun hadisin ya bayyana mana yake cewa manzo Allah ya ce manzo Allah fawadahu bi mi'atin min ibli sadaqa manzo Allah ya bada diyya shida raƙumi 100 daga cikin raƙumman sadaqa yake cewa wannan yana nuna mana dalili akan halaccin juya zakka zuwa ga abin da yake komawa zuwa ga misalihul amma abinda kowa da kowa zai zai zai amfani da shi shine ake kira al-masalihul amma duk abinda kowa yana iya ishtiraki akan shi ya amfani da shi to ana iya juya zakka a mida shi zuwa ga wannan abu misali wani wakafi ne ko wani abu ne wanda ka sani idan an yi shi al'umma zai ta amfani da shi sosai to kana iya sanya zakkarka nan wai ba sai ba a cikin ba wannan ba kuma yana shiga kalkashin wa fi sabilillahi wa duk tafarki na tafarki na dawo kalmar la ilaha illallah ana iya wa'ai ga wannan ana neman zaman lahiya ne ana nema mutane su san irin girma na addinin musulunci da irin adalci na addinin musulunci adalci na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya huddo daga cikin baitul mal ya ba su ragumi guda 100 a matsayin diyya ce ga jinin dan uwansu shi ne nan malamai suka yi bayani akan lalle wannan yana nuna mana lalle dukkan abinda ake iyawa ya kasance ko yana iyawa ya kasance abu ne wanda amfanin shi zai koma zuwa ga jama'a ba kan mutum ɗaya ba to tabbas ana iya juya zakka zuwa gare shi kuma shi ne waɗe shi daidai waɗe shi wa ubangiji wa fi sabilillahi akan tafarki na ɗaukar kalmar la ilaha illallah abinda zai koma ya kasance wa mutane amfani a gare su kuma hadisin idan muka leƙa zan mu gani yana iya yana karantar da mu halaccin mutum ya sanya wani ya kasance yana neman mai jin dan uwan shi wurin wurin wurin wurin abin da ya shahi a ƙara na kisa da aka yi wa dan uwa idan muka dauki hadisin zan gani Abdurrahman shine wanda aka kashe mai dan uwa shine dan uwan shi na jini aka kashe mai su kuma wa'incan dangi ne abukan wasa ne nashi amma dai da suka zo manzo Allah sai ya ce a'a kai mai jinin kasancewarka yaro ne ya haƙuri kada ka yi magana manya su yi magana idan wannan shi ke nuna mana ana iya sanyawa da ka sanya shi jagoranci neman maka jinin ɗan uwanka kai kuma kai ka tsaya daga baya kasancewa wannan nan ya ka iya magana ya ka salon yanda zai yi a fahimce shi a bashi haƙƙin shi haka kuma idan muka leƙa hadisin zan mu gani lalle yana nuna mana dawa tsakankanin ƙara da za a kai tsakankanin musulmi da zimmi tsakankanin musulmi da kafiri dukkansu ana karɓar wannan rantsuwa rantsuwa da za su yi ana karɓarta sawa'un zimmi ne zo wanda muke da alkawali ne yana zaune a cikin garinmu shi kuma ba musulmi ba kafiri ne ya zo ana iya sanya shi ya yi rantsuwa idan ya yi rantsuwa rantsuwar shi tana ciyuwa a cikin wannan da'awa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ya nema ya ce musu to idan ku buka yi ba yahudawa za su yi rantsuwa guda hamsin kuma su barrantu su kuma da akan tugumar da kuke yi musu na jin dan uwanku kenan rantsuwar su ita ma ana amsarta a cikin irin wannan yanayi والله تعالى أعلم سي حديثي نقبا عليك الحديث الخامس والثلاثون بعد الثلاثمائة حديثنا 335 مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جاريه وجد راسها مردودا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي فاومات براسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين وانا حديث إمام البخاري يهتر رشيئتين كتاب الخصومات باو ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهود باو يونديكي من بياني أكا أبند أيكي أنبتو وأنبتو نمتاني وانا نيابك ليه هي أي تأنبتن سولا وانا وانا وانا واني كما da abin da yake abin da za a iya lazumtuwa akan shi bangaren jayayya ko rikici wanda yake tsakankanin musulmi da yahuda bai yahude juz'i na uku shahi na 121 hadisi mai lamba ta 2413 haka shi ma imam muslim ya hutar da hadisi a cikin kitabu al-qasama wal muharibun babu subutul qisas fil qatl bil hajr wa ghairihi babu wanda yake mana bayani akan tabbatan kisa da tabbatan kisasi na kisa da aka yi da dutse ko kuma wani abu makamancin haka juz'i na biyar shahi na 104 hadisi mai lamba ta 1672 hadisi ne wanda aka samu shi ga Anas bin Malik wanda ya rasu khadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya rasu shekara ta 90 da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa anna jariyatan wujida ra'suha mawdudan baina hajaraini wata yarinya duk da malaman hadisi sun kawo kalmar jariya a nan kalma ce wadda take daukan ihtimalai da imma ya kasance jariya ita ce wadda take yarinya wadda take yan mata wadda bata balaga ba ko kuma ya kasance jariya kuyanga baiwa kenan wadda take sadaka kuyanga amma dai suka ce duka yahtamil a cikin hadisin ya kasance waccan kuyangar ce ko kuma ya kasance yarinya ce wadda bata kai ba yarinya ce karama wadda bata kai munzalin mace ba yake cewa an samu wannan yarinyar an hashe mata kai tsankanin ko kanta a hashe tsankanin tsankanin duwatsuna guda biyu ko an kwatsa kanta tsankanin duwatsuna guda biyu shine wuji da ra'suha mardudan baina hajaraini an kwatse mata kai tsankanin duwatsuna guda biyu faqila sai aka tambaye ta bugo ne na kisa aka mata amma dai Allah kaddara yarinyar bata mutu ba sai ta rayu to sai ake tambayar ta man fa'ala man fa'ala hadha biki wane ne ya aikata wannan aika aikar da ke sai ake zano mata fulanun wane ne fulanun wane ne ana ta zanowa yake cewa hatta zikira yahudiyyun har sai da aka ambato wani bai yahude fa auma atbi'a asiha sai ta nuna da kanta lalle shi ne fa akhadha al-yahudiyyu sai aka kama wannan bayahudan fatarafa sai ya yi itirafi ya tabbatar lalle shi shi ya kwatse mata wannan kan ya fashe mata kai fa'amara nabi sallallahu alaihi wasallama an yi radda ra'asuhu baina hajarataini sai baina hajaraini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umurci sahabban shi da a kwatse mai kai tsankanin duwatsuna guda biyu ko a washe mai kai tsankanin duwatsuna guda biyu hadisi na gaba yake cewa riwaya ta muslim wal muslim wan nisa'i wal muslim wan nisa'i an anas anna yahudiyan qatala jariyatan ala awdahin fa qadahu biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wannan riwaya ta muslim da imamun nisa'i dukkan sun mutar daga anas dan malik yake cewa lalle wani bai yahudi ya kashe wata yarinya ko wata kuyanga ala awdahi akan wata azruha ana ce mata auza kasancewar wani yanki na daga idan an ce al'auza shine wani yanki na daga azurfa kasancewar hora ce ake ce mata al'auza yake cewa akan wata wani yanki na daga azurfa wanda yake cikin wannan yarinyar sai wannan dalilin ya dauki wannan wannan wannan wannan yanki na daga na daga na daga azurfan nan ya kashe wannan yarinyar yake cewa sai aka tantance aka tabbatar da shine yayi haka yace fa aqadahu biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi kisasi akan shi nan idan muka leka wannan hadisin zan mu gani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an samu wannan yarinyar an kwatsa an hasa mata kai tsankanin duwatsuna guda biyu amma dai Allah da ya kaddara bai kaddara mata mutuwa ba a wannan sanadi da aka mata sai ta rayu shi ne aka tambaye ta wane ne ya yi miki wannan aika aika tana ana zana mata wanani wanani har zuwa lokacin da aka ambata mata wani bai hude ta nuna lalle ta yi ta nuna da kanta lalle shine ya mata wannan aikin a lokacin nan aka same shi aka kama shi ya tabbatar da lalle shi ya aika mata shi ya mata wannan wannan aika aika a lokacin nan aka yi mai kisasi wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni da a sakanta wa yarinyar nan irin abin da aka yi mata wannan shi ke nuna mana hadashi madaukakin sarki wa ina aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi idan an yi maka ba daidai ba kai ma kai ba daidai ba gulgudan irin yanda aka yi maka ba daidai ba kada ka huce gona da iri amma dai wala in sabartum lahu khairul lisabirin da kun yi hakuri da shine mafi alkhairi a gare ku wannan hakurin yayi alheri akan ka saba karara gulgudan abin da aka yi maka wannan shi ne yake nuna mana irin abin da wannan mutumin ya yi wa wannan yarinya irin shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya umurta a yi yadda ya samu duwatsuna ya buga mata a kai ya haɗa kanta tsankanin duwatsuna haka shi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya umarni a yi haka ruwaya ta biyu ruwaya muslim da imamu nisa'i wanda yake nuna mana an ya kashe wata yarinya akan abin da yake cikinta na daga wani yanki na daga azurfa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama ya sanya ya umurta a yi gulgurdan abin da yayi wa wannan yarinya kira wannan hadisin idan muka leka shi wannan ruwayoyin guda biyu zan mu gani suna tabbatar mana lalle ko da namiji ya kashe mace ana iya kashe shi akan wannan kisan da yiyin mace haka mace ta kashe namiji za a kashe ta ba a ce ba a'a tunda ba namiji ba ta kashe ba ba a kashe ta ba in mace rai dai rai ce duk wanda ta kashe rai to za a kashe ta ba a itibarin wannan ran namiji ce ko kuma mace ce a kashe shine gulgudun wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi shine imamu nawawi yake cewa huwa ijma'u man ya'tadda bihi yace wannan kuma ijma'i ne na malamai duk wanda yayi gulgudun abin da yayi na daga ta'addanci to za a yi mai gulgudun abin da ya aikata na daga ta'addanci haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana tabbatar mana da tabbacin kisasi akan kisa da aka yi gulgudun abin da aka yi kisa da shi kun gani a hadisin yana nuna mana duwatsu guda biyu ya sanya ya buge mata kai to haka shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ai hakan da shi kuma wannan jamhurin malamai dukkan sun tafi akan haka haka hadisin idan muka leka zan mu gani yana yana karantar da mu lalle wanda yayi kisa za a kashe shi da abin da ya kashe misali wanda ya kashe da takobi za a kashe shi da takobi wanda ya kashe da bindiga za a kashe shi da bindiga wanda ya tsoma wani cikin ruwa har sai da ya ajalin shi shi ma za a tsoma shi a cikin ruwa har sai an ga Allah ya zare ran haka duk wanda ya kona wani shi ma za a yi kokarin a kona shi shine dai kalkashin wannan ayar wanda malamai suka ijma'i akan ta wa ina aqabtum fa aqabu mislima wa uqibtum bihi kuma suke bayyanawa aya ta gaba wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha kuma yake bayyana fa man fa man ittada alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma ittada alaikum wanda ya huce gona da iri akan ku yayi zalunci akan ku kuma ku yi irin abin da yayi gulgurdan abin da yayi muku ba tare da an wuce gona da iri ba akan shi wannan riwaya ce wadda dukkan malamai sun tafi akan ta riwaya ce wadda imamu ibn taymiya yake ya zaba daga cikin riwayoyi wada wadda imamu ahmad ya zo da ita haka yake bayyanawa yake cewa hadha ashbahu bil kitabi was sunnati wal adl yace wannan shine yayi kamanceceniya da alqur'ani da sunna kuma da adalci abinda kai yi wa wani irin abinda kai yi mai kai ma a yi maka irin yadda ka kashe shi kai ma a yi maka irin wannan kisa in ciwo ne ka ji mai irin yadda ka ji mai da abinda ka ji mai shi ma kai ma a yi maka irin abinda ka yi mai haka dukkan malamai sun tayi akan wannan fatawa duk da da kwai hada mafi shahara a cikin mazhabin imamu abi hanifa wanda yake imamu ahmad bin hanbal wanda yake bayyanawa yake cewa a tsarin bai kamata ba a yi kisa ba idan wani ya kashe a kashe shi da abin da yake koma bayan takobi ba ya kawo yake cewa ya kawo hadisin da ibn maja ya kawo shi a cikin sunan inshi yake cewa hadisin da yake cewa la qawa da illa bisayfi babu kisasi sai da sai da takobi amma dai wanda hadisi hadisi ne wanda malaman malaman hadisi suka ba a bashi hadisi ne wanda yake da'ifi idan wadda shi kana da rauni abinda kai wa wani gulgudan abinda kai mai gulgudan abinda kai ma za a yi maka gulgudan irin ta'addancin da kai mai da abinda kai mai ta'addancin gulgudan irin abinda kai ma za a yi maka da makamin da kai mai wannan ita ce wada mafi rinjaye gun gun gun ba da sai hadisi na gaba yana da ɗan tsaho in muka shige shi lokacin baya ba mu dama ba don mu sani ba sai minti biyar inda kwai mai tambaya akan babin da muke kamun wanda lokacin baya ishe mu ba mu karanta hadisi ba hadisi yana ɗan tsaho na shi ne ya bayyana mana ya ce mana ɗaya daga cikinku ya rantse cikin ɗayan riwaya ya bayyana ɗaya daga cikinku ya rantse su hamsin a kan lalle wani shi ne wanda ya yi aika-aika a kan ɗan'uwansu ko shi ne wanda ya kashe ko kuma mutum hamsin su zo su yi rantsuwa guda hamsin a kan lalle wani shi ne wanda ya kashe musu ɗan'uwansu kenan in ma ya kasance ko a samu mutum hamsin ko kuma mutum ɗaya zo yi rantsuwa hamsin a kan lalle wani shi shi ne kashe musammansu shi ne ake kiranta da ƙasa ma rantsuwa ta kisa rantsuwa ta kisa ce abinda muka faɗa daidai Allah ya babu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da walimanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu Allah taimake mu duniya da lahira ya datar da mu ya ƙara ruha mana asiri ya mana albarka ya ma ya ma zuriyar mu albarka Allah ya biya mana dukkan bukatunmu duniya da lahira abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana abinda za mu iya kuma ubangiji ya dafa mana ya ƙara latsafa mana ya sanya albarka a cikin shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب